اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساكي كسان تشيوا أولنا مجلسينا ومع البركة نا رياض الصالحين أولنا مسلاتي مع البركة نسابور جامع بايرو كانوا نيجيريا yau muna darasi na biyu a cikin karatun littafin riyadu salihin wanda a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan tarihi da sirar shi ma'abucin littafin da ya rubuta riyadu salihin ɗin yau kwanan wata goma ga watan takwas shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa cikin maganganun da muka fara tattauna ba mu ƙarisa ba imamun nawawi mai wannan littafi na riyadu salihina ya samu yabo sosai a wajen 'yan uwansa malamai da wanda suke gaba da shi da na ƙasansa sun faɗi alheri a kansa abinda zai daɗa kwantar maka da hankali don ka samu damar karanta wannan littafi kuma ka san darajar da ya littafin akwai malam almajirin shi imamun nawawi ana ce da shi ibn al-attar wata rana yana magana akan shi imamun nawawi yace shaykhi wa qudwati al-imam dhu tasanif al-mufida wal mu'allafat al-hamida yace malami na jagora na shugaba ma'abucin rubutu imamun nawawi yana daga cikin malamai a duniya da suka yi rubuce-rubuce ku sani cewa yin rubutu a duniyar ilimi daraja ce shi yasa duk wanda suka san wato kimar mai ilimi to suna daɗa kimanta shi idan yana da rubuce-rubuce to shi zutta sanif al-mufida ne wal mu'allafat al-hamida kuma a lokacinsa babu ya shi shine wahidu dahrihi wa faridu asrihi imam nawawi mutum ne mai yawan azumin nafila da azumi na farilla as-sawwamu kuma mutum ne mai qiyamul layli yana yawan sallar dare kamar yadda wanda suke tare da shi suka shaida al-qawwamu wato mai yawan tsayuwar dare shi yasa ko aure ma shi kan bai samu yayi ba ga gudun duniya ga neman lahira ga kyawawan ɗabi'u suka ce sahibul akhlaqi ar-radiyya wal mahasini as-saniyya yana da kyawawan ɗabi'u halaye na ƙwarai madaukaka malami ne mai yi wa mutane tarbiyya shine yasa ake ce da shi al-alimur rabbani al-muttafaq ala ilmihi wa imamatihi wa jalalatihi wa zuhudihi wa wara'ihi wa ibadatihi wa siyanatihi an yi ittifaki duka an yadda a duniya cewa imam ne shi jagora ne mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai taka tsantsan mutum ne mai yawan ibada ga kare mutuncin kansa a cikin maganganunsa ya kare mutuncin kansa haka a cikin ayyukansa ya kare mutuncin kansa a cikin dukkan halayensa ya kare mutuncin kansa don ana son mutum mai karama ya rinka abin da zai kare darajar kansa kada ya yi abin da zai zubar da mutuncin kansa duk wanda ya san mutuncin kansa to ba komai yake faɗa ba duk kuma wanda yake so darajarsa ta tsira a cikin jama'a to yana taka tsantsan ga duk abin da zai iya taɓa mutuncinsa da darajarsa a cikin al'umma bayan wannan mutum ne wanda yake mahaddaci aka ce dukkan mazhabar shafi'iyya gaba ɗaya duk abin da ka sani na masaba shafi'iyya ya haddace ta tana kansa shi yasa aka ce hafizul li mazhabi shafi'i gaba ɗaya masabar tun daga A ɗinta har Z ɗinta in dai akan shafi'iyya ne in ka zo kan Imam Nawawi to sai kai kwana da kuma ka'idoji da dokoki da dukkan matsaloli na fiqihu da mazahibus sahaba wa tabi'ina idan ka yi karatu da yawa zaka san sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da mazhabobi da fahimta a cikin matsaloli na fikihu da aƙida to dukkan wani abu da aka ce sahabi kaza yana da ra'ayin kaza yana da fahimtar kaza kafin imamu nawawi ya bar duniya sai da ya haddace su gaba ɗaya ba su kaɗai ba almajiran su tabi'ai duk wasu mazhabobi na tabi'ai imamu nawawi sai da ya zauna ya haddace su gaba ɗaya wai dan a nuna maka muhimmancin yin hadda a babi na ilimi dole sai ana hadda ikhtilaful ulama wa wafatul ulama sabanin malama akan matsala ta tsarki matsala ta aure matsala ta kasuwanci matsala ta riba matsala ta mu'amala matsala ta bashi matsala ta kaza dukkan abubuwa da ka sani na sabanin malamai to imamun nawawi ya haddace da kuma ainihin wato lokacin mutuwarsu malam wani ya mutu lokaci kaza shekara ta kaza da kuma tarayyar da suka yi akan ko ijma'in da suka yi akan wata fahimta duk ya haddace ya rike Allah ya masa rahama shi yasa aka ce kana au'ad zamanihi fil wara'i a zamanin sa in dai taka tsantsan ne zan yi bayani akan me ake nufi da taka tsantsan in an ce alwara a larabci ko addini to shi kam a zamanin sa ba a yi wani malami da za a kwatanta shi cewa ya kai imamun nawayi takatsantsan ba Allah ya azurta mu da yin takatsantsan ibada jama'a ana fa samun matsayi ne a wajen Allah da yawaita bauta mashi shi yasa duk wani malami na kirki na kware zaka ga ana buga maka misali akan ibadarsa jama'a mu kusanci Allah da yawan bauta masa yawan karatun Qur'ani yawan salatin annabi yawan raya dare yawan zikiri yawan tuba yawan azumi yawan sadaka dukkan abin da zai ƙara wa mutum kusanci da Allah to kada ya sakaci kada ya wasa da shi ana samun matsayi ne a wajen Allah ana samun matsayi ne a wajen mutane su tsare maka kimarka da darajarka saboda ka tsare kimar Allah da darajar Allah kuma kana da ibada duk ilimin mutum da karatunsa da bincikensa fa in baya bauta Allah ba an rage shi ya ci baya shi yasa duk malaman nan duk wanda aka yi maka labari in dai shahararren malami ne a duniya to zaka ga yana da wani babi na musamman lokacin da yake ganawa yake keɓancewa tsakaninsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala mun karanta da ku a satin da ya gabata wani daga cikin almajirai na imamun nawawi yake cewa cikin dare a cikin wani masallaci cikin duhu babban masallaci na juma'a yace dalibai suna kwanci suna ta bacci sai dai ka je imamu nawawi ya tashi yana sallah yana ta karatu na alqur'ani in tu'adhibahum fa innahum ibaduk ya Allah in kayan musu azaba bayan ka ne wa in takfir lahum in ka gafarta musu wa innaka antal azizul hakim wa qifuhum innahum mas'ulun wannan ayar da Allah yake cewa ku tsayar da su sai an tambaye su wai yana tunatar da kansa shi ma kansa nawawi Allah zai tsaye da shi ranar tashin kiyama zai tambaye shi babu wani a cikin ku face sai ya tsaya gaban Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu kowane ɗaya a cikin ku annabi yace wallahi sai ubangijinsa yayi magana da shi ka ganka sai kai magana da Allah ran tashi alkiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman ko dan tafinta babu tsakaninka da mahaliccinka kowa zai tsaya gabansa da shi da Allah zai yi magana da Allah duk yawan mutum nan kuma ba ɗan tafinta za ka faɗa Allah zai faɗa da ka kowa ya shirya tsayawansa gaban Allah shi ne ake cewa yawmul qiyamati ranar tsayuwa shi ne ƙiyama ɗin daga alƙiyamu ne ai ai shi ne ake cewa yawmul ba'as shi ne yawmul nushur shi ne alƙari'a malƙari'a mai ƙwanƙwasa wa ma adraka malƙari'a ko ka san me ake nufi da mai ƙwanƙwasa za ka tsaya gaban Allah to yakan yi sallan nan ta dare yana maimaitawa wannan aya don ya tunatar da kansa ha cewa zai tsaya Allah zai tambaye shi mu gaya wa kanmu gaskiya duk abin da ɗan adam zai yi a rayuwarsa wallahi ya rinka tuna Allah wasu abubuwan da mutane suke sai ka ce wai shin mutanen nan sun yadda akwai Allah kuwa mutum ya yadda akwai Allah ya zo wani barna da zalunci da cuta da ha'inci da cin amana kamar ba za ka mutu ba ka binne babanka ka binne kakanka ka binne makocinka ka binne matarka ka binne abokinka ka binne malaminka ka binne wayacinka kai ba za a binne ka ba ka tambaya waɗannan da aka binne su ina suka tafi kuma in ana dawowa me yasa yau tun da ake mutuwa ba wanda ya taba dawowa kai kana tsammanin ka mutu za ka dawo to wani tanadi kai wannan ranar to ana karanta tarihin irin waɗannan malamai magabata don mai koyi da su wannan duniyar da kuke ganin ta ake cinta da tsinki ake neman ta kamar za a mutu rashin daɗinta shine wallahi duk abin da mutum ya tara sai ya bata yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turab fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhub al-iqtirab da sannu inji mai zuhudu za a ɗauke mutum nan kusa kusa ka ji fa an qarib za a ɗauke ka daga dogon bene babban gidan da ka gina miliyoyin kuɗi da ka kashe muzakhrafa wanda aka yi mai ado aka yi masa kwalliya aka gyara shi za a saka a baiti turab permanent house ɗinka gidan ƙasa fayuzau fi za a saka a ciki mahjuran abun ƙauracewa gaskiya ne wallahi kai abin kauracewa ne yanzu ne suke son ka saboda kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da abin bayarwa wallahi idan ka mutu ba wanda zai maka kara rana ɗaya ya ce bari je kwana da kai a cikin kabarinka babu ki matarka da ta ce baya kai ƴaƴanka da suke baba baba abokananka da suka ce muna yi da kai ba wanda yau idan ka mutu zai maka alfarma ya je kwana da kai a kabarinka kwana ɗaya wani yaro uban shi ya mutu yana ta kuka ya rike makara yana ta kuka yana ta kuka wani ce kada Allah gafara ka ba da guri aje abin ne mahaifinka yana ta kuka an yi ba shi hakuri ya ki hakura sai wani dattijo ya ce to ku dakata lokacin da za a sa uwa ya ce kai zo zo ka kwanta zo ka taya baban ka kwanciya a sai ya shiru wallahi malam shiru yayi malam ba wanda zai yi daina da rai ya shiga wannan ramin shi ma mamacin dan bai da yadda zai yi inda yana iya farkawa tare da doke doke za ku yi da shi ba zai bari ku sashi a wannan ramin ba wa yudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul ittirabi imam an-nawawi yayi wa kansa tanadi shi yasa ya guji duniya abinda ake nufi da zuhudu shine ar-raghbatu an shay'i kin wani abu da karanta shi ganinsa ba komai ba shi duniya a wajensa larurar duniya a wajen imamun nawawi abinda zai ci abinda zai sha abinda zai sai littafi da karatu abinda zai sitarta jikinsa shine larurar sa a duniya ni ko larura ta da kai bayan na gina in samu na hawa da ya fi na kowa in saka riga da tafi ta kowa in gina gida da ya fi na kowa a ce ni ne bayan na gama tarawa na yi mulki bayan na yi mulki ne sarauta wannan shi ne burinmu mu mu burinmu yanzu na duniya ba buri ne na bukata ba su magabata bukata su da duniya su ci su sha su taimaki wani su sutura su rufa kansu dan asirin inda za su kwanta shi ne damuwarsu kai ku Allah ya gama haɗa maka wannan amma ka fi talakan da yake rayuwa da ba shi son kuɗi ya maka komai amma kuɗi kamar Allah ne a wajenka mulki kamar Allah ne a wajenka to su sallar ba haka suke ba su kawai duniyar su in ka ga sun neme ta me za su ci me za su sha me za su rufa kansu asiri me za su taimake wani shikenan kawai ko imamul bukhari da kudi ana faɗa bukhari ai yana yin kasuwanci amma me kasuwancin da ke in ya je gari sai tambaya to a manyan yan kasuwa akan sai da kaza da kaza a ce wane ne sai ce ga 'yan kuɗi na a juya mun amma duk wata shida wata kaza a zo a yi lissafi don in samu abin da zan ci in samu abin da zan sai takarda da zan yi rubutu in samu abin da zan sai tawada kuma in ciyar da ɗalibai na da nake tare da su imam bukari har ɗaliban sai yana ciyar da su yana taimaka musu ya yi kasuwanci amma kasuwancin sa na biyan bukata ni ko da kai bayan ka tara naka sai ka tara na wani mutum ya yi ƙarfi wajen tara haram to ina za a zauna lafiya imam nawawi an ce mutum ne da ya guji duniya a cikin lamarinsa gabaki ɗaya daga cikin gudunsa na duniya aka ce bai damu ba da abin da ya zo masa na abinci min ma'akalin wa mashrabin wa malbasin fa kana ya'kulu al-kahk wa tin al-hawrani shi bai damu ba da abin da ya zo masa na ci duk abin da ya zo in dai abinci ne alhamdulillah zai ci kawai lokaci ne shi abin da ya yarda da shi in ya ci ya riga ya ci ya wuce ya shiga cikin ciki ya zama bayan gida khalas in abin sha ne duk abin da ya zo shi zai sha sutura abin da ya samu shi zai saka an ce yawancin abincinsa shine gurasa shine kak gurasa yake ci da tin shine abin da yake haradawa ya ci kawai ya ci gaba da rayuwa kai ya mutu sannan kuma galiban irin waɗannan abubuwan da abinci da sutura ya fi yadda da wanda iyayensa suka kawo masa ko kuma sai ya yadda da kai shine malamin da aka ce hatta abinci idan ka ba shi baya ci ko wani abu in ka ba shi ko kyauta baya karba sai ya yadda da addininka kamar imamu ahmad ne ai mun karanta tarihinsa sarkin zamaninsa yana dafo masa abinci kullum saboda ya san nauyin iyalin da imamu ahmad yake tattare shi na mata da 'ya'ya sai ya dafo abinci mai kyau a aiko imamu ahmad ya ce wa mutanen gidansa ya ce ku daina cin abincin nan ku mayar masa abincinsa aka ce halifa ne ya turo ya ce ku mayar masa kayansa ku ce gidan imamu ahmad bai da bukata malam kaji na da su kawo musu ake su ce mu kuma yanzu nema muke yi dare da rana karfi da yaji kuna gane bambancin ku mai riwaya yake cewa shekaru aka yi ana kawo wannan abincin imamu ahmad kallon abincin nan bai taɓa yi ba abinci ne giredi irin na manya hatta kudin abincin aka ce wajen dirhami ɗari kaza ne kullum ake masa ya ce wallahi kallo ya kalle shi bai taɓa yi ba tafiya ya yi wata rana suka je wani guri sai aka ce an kama musu wuri mai kyau ya je ya ga gidan ya ce wannan fa sai aka ce ai yallaɓai ne ya sa a kama maka sai ce ku ɗauke ni daga wannan gidan ku kai ni inda zan kama da kuɗi na aka ce ai na ka wanda za ka kama bai da kyau baka da kuɗi yace a kai ne a haka yace ba zan fa zauna a nan gidan ba ya hakura da zaman gidan ya koma ya je ya kama nasa ka san me yasa saboda irin mutanen da yake rayuwa da su a wannan lokacin sai ya musu haka zai zauna lafiya da su in bai haka ba za su wulakanta shi kaga wannan kare mutunci ne kare daraja ne kare kima ne da kare kimar ilimi bai kamata a bar ilimi ya wulakanta ya tozarta ba gaskiya ilimi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai kima ilimi ba abu ne tozartaccen abu ba to masu ilimi ya kamata su kare martabar ilimi kar su bari a ja ilimi a ƙasa daga cikin ainihin wato gudun duniyarsa mun yi bayani a baya cewa tsoro da tsantseninsa da kakatsantsinsa ya sa ko iyali ma shi bai ba me yasa ya ce wallahi yana jin tsoron alhakin da zai ɗauka na rashin sauke nauyin iyalinsa wataƙila ya shagaltu da sallah bai biya wa iyalinsa bukata ba wataƙila ya shagaltu da hadda da karatu bai biya wa iyalinsa bukata ba ya ce yana jin tsoron ɗabbaka wata sunnar ya je ɗebo wasu zunuban shi yasa bai yi ba aka ce sunnatun azimatun wa kabira aure fa sunna ne mai girma ya ce kwarai da gaske ya ce amma zunubi na kuma da zan ɗauka ta dalilin wannan sunna ina jin tsoron kada Allah kama ni haka ya mutu bai aure ba rahimahullahu al-imam an-nawawi ga ta katsantsan ga gudun duniya an ruwaito cewa yana koyarwa a wata makaranta ta darul hadis ana bashi albashi ku ji dan Allah malam nawawi yana koyarwa bayan ya zama malami to ya shiga yana yin koyarwa a darul hadis idan aka zo aka ba wa kowane malami albashinsa shi nasa albashin in ya karba sai ya kai wa shugaban makarantar ya ce ajiye mu idan ya ajiye masa in kaga ya zo karban kudin nan to ya ga yana bukatar ya sai abin karatu sai ya zo ya ce shugaban makarantar nan don Allah ka siya min littafi kaza da kuɗi na sai ce to an siya ma sai ba shi idan ya gama karance shi sai ce wannan littafin da na siya da albashi na na ba da shi waƙafi ga wannan makarantar aje ɗalibai su ta karanta wannan makaranta ta darul hadis sau da yawa yakan je ya karɓi kuɗin ya siyo littattafai in ya gama karantawa sai je ba wa librarian ɗan makaranta ya ce ga sunan ka je ka zuba su rubuta sunan makaranta a jiki baya karɓan kyauta ko wani abu sai mutumin da ya yadda da imaninsa da addininsa kamar yadda na gaya muku kuma shi baya karban abu sai yana da tsananin bukata in ka ba wa imamun nawawi abu bai da bukata Allah bai karba yanzu idan ka ba shi abinci a koshe yake ba zai ci ba in ka ba shi kuɗi yana da shi ba zai karba ba shi duk abin da ka ba shi in dai bai da tsananin bukata sai ce a ba wanda ya fi ni bukata kun ji dai bambancin su da mu kullu shay'in jaa ilayhi la ya'khudhu illa mimman tahaqqaqa dinahu sai da wanda ya tabbatar da addininsa amma iyayensa yana karban komai a wajen iyayensa idan sun bashi mahaifiyarsa tana aiko masa da riga ka duba fa yana cikin tsananin karatu amma mahaifiyarsa take kukutawa ta nemo kuɗin da za ta ɗinka ɗanta riga ta aika masa ashe wannan yana nuna iyaye ya kamata su rinka kula da 'ya'yansu yayin da suke karatu suna taimaka musu mutum ne mai nasiha wa shugabanni da sarakuna a lokacinsa aka ce yana cikin malaman da la ya kafu fillahi ga matala'in in dai an yi abu ba daidai ba to yana yin nasiha da dukkan girmamawa da mutunta shugabanni da kimanta su amma fa zai gaya musu gaskiya kuma aka ce nasihar da yake wa shugabanninsa laisa lahu ayyu gharadun gharadun khas bai da wani manufa ko wata maslaha shakhsiyya ba za ka taɓa ga yaje gurin shugaba yana nuna masa yana da buƙatar wani abu shi a karan kansa ba aka ce shuja la yakhsha fillahi law matala'in mutum ne wanda yake mai jaranta baya jin tsoron zargin mai zargi kuma ina so na gaya mana wani abu guda duk wanda yake so kimarsa ta dawwama a wajen shugabanni jagorori na mutane masu abin hannu to kada ya matsanta musu da gaya musu bukatun kansa shi in har ta kama za ku yi alaƙa gaya musu bukatun addini gaya musu bukatun al'umma in a karan kansu suka ga kai mabukaci ne suka ce maka maka da wani abu baka nema ba karbi rizqun saqahu Allahu ilaika arziki ne Allah ya turo maka idan babu wulakanci ko tozarta manzon Allah ya ce karka israf ka daina miƙa wuya kana kwaɗayin kayan wani aka annabi ya faɗa cikin hadisi kwaɗayin dukiyar wani kwaɗayin abin mulkin wani abin sarautar wani amma in Allah ya kawo maka ba tare da min gairi su'alin au istishraf to ka karɓa idan kana da bukata amma yayin da wani mai hali zai zarge ka cewa wani duk lokacin da ya zo wurina sai dai ya faɗi buƙatun kansa alhali yana da makota da suke kewaye da shi wataƙila yana da almajirai talakawa wataƙila yana da kaza sai ya zama kai ɗabi'arka in ka samu dama kullum buƙatar kanka ita ce a gaba ba buƙatar wasu ba wataƙila masallacinka na buƙatar taimako watakila akwai marayu watakila akwai talakawa watakila akwai matan da mazajen suka mutu watakila akwai ɗalibai almajirai mabukata abin da za su ci ba akwai marasa lafiya a asibiti a ya baka bujuro da wannan ba kullum sai dai ka bujurar da bukatarka wannan ya nuna cewa bukatarka ita ce a gaba ba bukatar al'umma ka ba to da yawa ko da mutum ya samu amma darajarsa tana zubewa kuma baya da wama yana samun wani abu kuma wani ikon Allah malam yayin da ka wuce wajen neman biyan bukatan wasu to da ikon Allah a hanya kuma kai sai Allah ya biya maka taka bukatar cikin mutunci da daraja amma yayin da ka wuce gaba wajen biyan bukatan karan kanka to da yawa bari ake sai ka zo kai baka samu ba kuma mutanen naka ba samu ba ga annabi yayi almana almishri ce man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya tsaya akan bukatar dan uwansa Allah sai ya tsaya masa akan tasa bukatar ka je ka yi ta fighting sama da kasa akan biyan bukatan wani kai Allah zai biya maka naka wani bawan Allah abokinsa ya kira shi a waya wane wane ina gajiya kana lafiya lafiya kalau do Allah ina neman taimako me ya faru ce babana ne bai da lafiya Allah ina neman abin da zan sai masa maganin kai shi asibiti babanka bai lafiya wallahi subhanallah aboki ne ya kira aboki malam wannan abokin saboda mutum ne da ya ginu akan Allah san Allah ya nemi abin da zai ba da abokinsa ya je ya biya bukatar mahaifinsa don ya sauke nauyin uba bai samu ba sai sha ga waya a hannuna kawai sai je sa wayarsa a kasuwa wayarsa da yake amfani da ita wayar da abokin ya kira shi ita ya je kai ta kasuwa ya sayar da ita ya sayar da ita ya sayo magani ya bashi ya ce gashi ya ne ta neman ka ban same ka ba ya ce wallahi wayar ce na je na sayar da ita dan in baka kuɗi ka kai wa baba kuma haka yi ba abokinsa ka sai da wayarka ka ba wa abokinka ya kai ya kai ubansa asibiti wannan wani irin imani ne wannan wannan shine shine shine mai ake cewa wato wato wato wato wato shine wato tafiya shine volunteering kai volunteering ka taimaki wani yau muna da wannan ɗabi'ar yau in muka shiga matsi muka shiga talauci muna iya tuna cewa ‘yan uwanmu suna shiga cikin wannan yanayin muna taimaka musu? Yau baka san cewa halinmu yau in muka gane wani mabukaci ne a cikinmu ba gudun sa muke yi ba? Shi ko manzan Allah duk wanda yake cikin bukata gudu yake yi ya tafi wajensa? Kai kuma yau idan ana bukata gudunka ake yi, tsoro ake aje wajenka, kuma kana da abin da za ka bayar? Alhali kai ba yarjejeniya kuka yi da Allah ya ɗauki naka ya baka ba, haka kawai ya ware kai baka amma kai baka iya ba mutane yaya Allah yana ba kai ba za ka ba wani ba hankali zai dauka ka taba ganin mota ba salansa ai dole in ta sha mai aka mata juye dole ta budda iska dole kai ma in ka samu ka bayar Allah wadare mai mulki maruwaci da mai kuɗi maruwaci zaman lafiya shine mu ce bayar to in an zo babin kyauta wannan mutumin ba a maganarsa imamun nawawi Allah ya masa rahama malamai suka ce sababban da yasa yayi fice a cikin duk waɗannan abubuwan da aka faɗa abubuwa ne kamar haka akwai abubuwan da normal suna faruwa ga kan kowane ɗalibi idan ya dage yana iya samu is normal is common kowa yana iya samu ya yi tafiya ya je neman ilimi ya shiga makaranta ya yi karatu wannan sababi ne na tara karatu da ilimi duk ɗalibin da yake so ya zama wani gobe wallahi sai ya je makaranta ka daina yaudara ka in baka zama gindin malamai wallahi ba ka yi albarka ba ba za ka yi ilimi ba sai ka je makaranta kuma haka Allah ya kaddara shi ilimi dole sai ka yi ƙasa ƙasa yanzu duba imamu Ahmad duba darajarsa aka ce aka je tare da manya-manyan malamai aka je darasin hadisi ne ake yi wallahi malam duk mutane suna zaune a sama imamu Ahmad da ya je zai tambayi wani hadisi sai ya sauka a ƙasa sai je tambaye shi ce da Allah hadisin kaza nake so aka ce ha ba ya imam malaman nan suna girmama ka kai ma kana girmama sai ta to da ba dan na girmama su wasu sa girmama ni yace ni da nazo neman ilimi yaya zan zo ina neman ilimi ina tsayewa ne ina tsaye dole in je kasan sa ibnu abbas yana zuwa gidan sahabbai yana neman ilimi wanda suka girme shi wata ran wani sahabi ya fito ya ganshi yace habba kai ko dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam da yin manzon Allah ya za ka zo kofar gidana ka tsaya kana jira na kuma shi ibnu abbas in ya zo kofar malami baya kwankwasa masa kofa ba irin ka bane ka zo gidan malamin kai ta dukan kofa da ke ta bai ji ba bacci yake yi ta ki ba ka da ladabi ibnu abbas zama yake shi kwankwasa kofar ma baya yi da malamin ya fito sahabin ya ce ya akai kai haka kai ko ada ka ce mun in zo ma kai da kake dan uwan annabi ne yace hakada umirna an naf'ala bil ulama haka aka umarce mu yi wa malamai mu girmama su to malam shi yasa ilimin su na da yayi albarka mu kuma na yanzu ga karatun ga basirar ga kaza amma ba albarka a ciki ka san me yasa mun kauce wa hanyar daidai mun kauce hanyar daidai ɗaliban ilimi duk wanda ka yi karatu a wurinsa to ya zama kamar mai gidanka ya zama kamar ubanka ya zama kamar tsakanin bawa da mai gida in kana so na ka yi albarka kuma daɗin ilimi shine duk wanda ya yi wa na gaba da shi shi ma wasu za su zo mai za su yi mai duk wanda kuma ya tsage-tsage da fandara da nuna isa in Allah ya sa da Allah sai ya jarabe shi da ɗaliban da su ma za su zo su yi masa wannan tsage-tsage da fandara ku kyautata sai a kyautata muku yana da ƙoƙari wajen neman karatu yawan darussan su na yi muku bayani ga ƙarfin hadda ga girmama malamai ga yawan littattafai da yake tarawa ga shagaltuwa da karantarwa duk yana yi ya koya ya koyar akwai kuma al'awamin ghairil adiyya abubuwan da suke ba na al'ada ba irin mutum a ce kamar gifted din nan to imamun nawawi gifted ne gaskiya shine rajul lahu mawahib min Allah Allah ya bashi mauhiba daga gare shi tabaraka wa ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira imamun nawawi yana daga cikin wanda Allah ya bawa hikima Allah ya girmama shi ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi ilimi Allah ce wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku ilimi ku kiyayi Allah ku bi dokar Allah sai Allah ya ƙara muku fasaha da basira da fahimta yana da malamai a duniya sanannun malamai manya manya kaɗan daga cikin su akwai Sheikh Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Sabba' al-Fazari Tajuddin kenan wanda ake ce da shi al-Firkah akwai ishaq ibn ahmad al-maghribi al-kamalu abu ibrahim shi ma malamin imam shafi'i ne akwai abdurrahman ibn nuh ibn muhammad ibn ibrahim ibn musa al-maqdisi thumma dimashqi abu muhammad mufti dimashq wannan malamin duk kasar dimashq shine mai bada fatawa ya rasu shekara ta 654 malamin imam an-nawawi ne akwai sallar ibn al-hasan al-irbili malamin imam an-nawawi ne rahimahullah shekara ta 670 daidai ya rasu akwai malamansa a hadisi kawai malamansa na hadisi kawai ibrahim ibn isa al-muradi mutumin andalus ne ya kuma rayu a ƙasar misra sannan ya je dimashka al-imam al-hafiz shekara ta 668 allah ya masa rasuwa khalid ibn yusuf ibn sa'ad annabulusi abul baqa zainuddin al-imam al-mufid al-muhaddis al-hafiz shekara ta 663 ya rasu malamin hadisi ne malamin imam an-nawawi ne عبد العزيز ابن محمد ابن عبد المحسن الأنصاري متوم مدينة الحموي الشافعي شيخ الشيوخ شي ألوكا تنسى شي مسا أكي مالم مالمي شي ولنا مالمي إمام النووي شكرا تدري شدة ستين دبيو يرسو عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي أي أنسى ابن قدامة المقدسي أبو الفرج من أئمة الحديث في أصره shiyar shekara ta 682 malamin imamu annawawi ne akwai malamansa da yawa a cikin nahawu yana da malamai irin sheik ahmad ibn salim al-misri an-nahawi al-lughawi abul abbas wanda ya rasu shekara ta 666 duk yawanci malaman za ku ga 600 kaza suka rasu al-fakhr al-maliki malamin sa sheik ahmad ibn salim al-misri malamin sa ne littattafan da ya zauna ya saurara kawai aka karanta a kunnensa yana zaune ya ji sunan nasa'i muwadda malik musnad shafi'i musnad ahmad hadisai sama da dubu talatin da wani abu arba'in musnad darimi abu awana al-isra'ini abi ya'la al-mawsili musnad dinsa sunan ibn majah ad-dar qudini wannan misali ne sunan al-baihaqi sharh sunna na imam al-baghawi ma'alim at-tanzil kitab al-ansab al-khutab an-nabatiyyah رسالة القشيري عمل اليوم والليلة تا ابن السني duk waɗannan littafai ne kaɗan da ake faɗa duk ya saurare su a majalisi a gabansa aka karanta su kaga ashe ɗalibi ya rinka zama a majalisin karatu ma ya ce ai a gabansa an sauke bulugul marami a gabansa ya saurari riyadu salihina a gabansa ya saurari tafsiri a gabansa ya saurari littafin kaza shi kansa wata wayewa ce ɗalibi yake samu ko da bai zama malami ba amma dai ya kaɗe wa kansa ƙorar jahilci kawai a karanta kana ji kana zaune wannan manƙaba ce daraja ce shi yasa su da sun ji ana yin karatu to zama suke su saurara don ya shiga cikin tarihi ya shiga cikin kunnensu abu na ƙarshe magana akan mutuwar imamun nawawi Allah ya masa rahama shi kansa ya rasu ne shekara ta 676 bari ku ji abin mamaki walittaka ku ji wali na hakika abin da ya faru kafin ya rasu malam kamar ya san zai mutu Allahu akbar ya komo zuwa nawa shi yasa aka ce nawawi ko wannan garin su na nawa ya karbi arran littattafai da yawa a wajen malamai duk littattafan da ya karba aro Allah da ikonsa a shekarar nan da zai bar duniya malam sai da ya bi gaba ɗaya ne da su wannan yana nuna wani abu duk wanda ya karɓi aron kayan wani jama'a aro bashi ne in ka kuskura ka karɓi aron brush ko makilin ko pencil na wani ka mutu iyalinka suka ci shi a matsayin gado wallahi shi ka biya shi don haka ko ciwo ko rashin lafiya mutum ya ga yana yi kayan aro mayar ko da za ka iya bukatansa bayan ka warke da haka nawawi duk littafin da ya karba na aro sai da mai da shi a a ina ya karba aram da yawa aka ce inda ya je ya karbo aro akwai labirari labirari na wakafi yanzu kamar labirarin jami'ar bayero nan na wakafi ne ba na kowa ba ne ba na bayan sansala ba ne ba na gwamnan Kano bane ba na shugaban kasa bane ba kowa tafiya zai yaba shi shine waqaf mana kowa yazo ya amfana da shi kamar yanzu wannan masallacin waqafi ne za mu yi zamanin mu duk mu tafi gaba ɗaya wasu su ci gaba da moriyarsa ba wanda zai sayar da shi ba wanda zai kyautar da shi akwai libraries libraries na waqafi su a da masu kuɗin su abinda suke yanda suke mora kuɗin su sai mutum ya samu tafkeken guri sai ya gina shi sai ya zuba littattafai duk littafin da ake gadara shi a duniya zai ɗauko shi kawo shi ya ce ɗaliban ilimi da malamai marasa ƙarfin sayan littafi ku je ku ta karatu me yasa masu kuɗin mu ba sa wannan sai alfaharin rige-rige wajen zuwa aikin hajji da umra ai mun haɗu da alajiwa ne ai daga nan ma ni toke zan wuce daga nan zan wuce ingila zan wuce dubai ma ai ni daga nan ma zan wuce australia zan je ne sati biyu a kaza zan je kaza zan je kaza wannan duk yana da kyau duk inda mutum zai je je amma me kai wa kanka tanadi in ka mutu yanzu alhazai abin da suke a gindin darut tauhid ake zama ana alfahari ina alajiwa ne ina alajiwa ne sun tara kuɗi sun bar mutane cikin talauci ga ayyukan alheri nan amma ba su gane ba kuma an musu wa'azi sai ce da su ake ba haka bane duk wanda ya samu wani abu ya tsaya ya yi wa kansa tanadin kiyama to su masu kuɗin da abin da suke yi sai mutum ya gina tafkeken laburari ya sayo littattafai da yawa ya ce duk ƙasan nan duk malamin da zai zo da sace ko ɗalibin da zai karatu ya zo ya ta karatu kyauta kuma zai ɗauki masu kula da laburarin yana biyan su har ya mutu to irin waɗannan laburarin suna nan da yawa yanzu haka a Islamic University of Madina akwai wannan wakafi lokacin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rasu yace littafi na ko kwaya daya kada a bar mun ko kwaya daya kada a bar mun a kai shi jami'ar Madina dalibai duk duniya wanda yazo karatu yazo ya karanta a jami'a kaza akwai a gari kaza akwai to irin wannan sunna ta gina manya-manyan libraries yana daɗa ƙayata ilimi da inganta ilimi a cikin al'umma ko a cikin jami'o'i ko a gidaje ko a garuruka ko a masallatai inda aka ci gaba duk wani babban masallaci za ga akwai tafkeken labirari a ciki misali masallacin madina yau din nan idan ka je masallacin manzon Allah a madina ka hau matakala hawa ta farko akwai labirarin da iya ganin ka gaba ɗaya littattafai ne amma ba na kowa bane ba na musulmi ne to irin wannan ne fa imamun nawawi yake zuwa sai je a littafi dan Allah wanda suke wannan labarin ba su taimaka wajen yada addini ba ba gashi sun ce littafi sun yada nawawi ya zama nawawi ba gashi nan yau mu a Kano muna karanta riyadu salihina da bai shiga je yayi ba su yayi research ba da ya rubuta wannan littafin kuma yanzu Imam Nawawi yana da kuɗin da zai sayi littattafan da zai yi wannan karatun ɗalibin ilimi talaka ina ya isa ya samu littattafan da zai bincike ya karatu mu gyara akwai ayyukan Allah da yawa ba ka da damuwa ba ka ba da kuɗin ka wani ba shimfiɗa alheri ka shuka shi bayan ka mutu wani zai ci gaba da kulawa da shi amma abun mamaki tsoron Allah nawawi waɗannan littattafai malam da ya karba aro da ya zo zai rasu duk sai da ya je mai da su wannan labararsu a ka je ka ci gaba karatu ya ce a'a ko karɓa dai na gama da su ya ishe ni haka abu na biyu duk malaman da suka mutu nasa a wannan gari na nawa wallahi malam a shekarar nan a watannin sai da duk sai da zai kai musu ziyara a kaburukan su aka ce fada'a lahum wa baka ya tsaya ya musu addu'a ya musu addu'a ya fashe da kuka kaga amfanin ɗalibi na arziki da malamin kirki duk ɗalibin ƙwarai baya manta malamin shi kaga da zai zo duniya zai bari bai sani ba amma yakan kai ziyarar kabarin malamin sa ya fashe da kuka ya mai addu'a kai kana tuna malaminka ka taba zuwa kabarin malaminka ka je kai masa addu'a ka taba yin karatu da ka gama karatu kace malaminka Allah ya fi masa ko da daddare ka tashi kana sallah kace Allah ya ji kan malaman mu kana yi to baka cewa Allah ya ji kan malaman mu kai yaya idan ka mutu almajiran ka za su ce Allah ya ji kan malamin mu mu gyara yaje yi musu karatu yi musu addu'a sannan kuma ya je duk abokanansa da ba su kai shi matsayi a karatu ba ya kai musu ziyara kawai sai a ga imamun nawawi a gidan mutum dan kai dai aka kai maka me kawo ka gidana ce a ba komai ai abokina ne kai ya fi su daraja ya fi su matsayi amma sai da ya kai musu ziyara wa zara ashabahu al-ahya wa wadda'ahum ya gaishe su yace muku nazo in gaishe ku ne muku ban kwana ina za ka ita ba inda zani wallahi amma ya gama yawon karatunsa ya dawo kauyen su malam kaji waliyai ba bayan nan kafin ya je wannan malamai suka ce sai da ya je gaida mahaifinsa a baitul maqdis kabarin mahaifinsa yana baitul maqdis da khalil ya je gaishe shi ya masa addu'a bayan ya gama wannan aikin malam kawai sai Allah ya turo mai wani ciwo kawai sai ya kwanta wasa-wasa ana zuwa gaishe shi ana zuwa gaishe shi ya jiki da sauki ya daina karantarwa ya daina kaza ya daina kaza ciwo ya kwantar da shi ashirin da hudu ga watan rajab shekara ta ɗari shida da saba'in da shida Allah ya ɗauki ran imamun nawawi labarin mutuwarsa ya kai dimashq aka ce duk ƙasar dimashq gaba ɗaya kuka take gaba ɗaya kuka ba wanda za ka gan shi ba zai zubar da hawaye ba da mai son nawawi da wanda baya son sa musulmi sun ji bakin ciki da damuwa kwarai na rabuwa da imamun nawawi in tambaye ku kudi ya raba musu ba kudi ya raba musu ba to kaga ilimi ya fi kudi duk wanda ya auna cewa kudi ko mulki ya fi ilimi a'a ilimi ya fi kudi kukan da aka yi ta yi masa da talaka da mai kuɗi da da basarake da waye da waye sauransu kuɗi ya raba musu saboda shi babban basarake ne mai mulki da rawani a'a al-ilmu ilimi ya bayar dawa karantarwa yaɗa gaskiya bincike ka duba yadda Allah ya girmama shi kowa sai da ya kuka malam akwai wani babban mutum da ake ce da shi qadil qurda alƙalin alƙalai a wannan lokacin Izzuddin Muhammad ibn Sa'id da wasu jama'a cikin mutanensa suka taho suka yi cincirindo wannan mutumin fa babba ne a lokacin a ce yanzu wannan alƙalin alƙalai ya zo jana'izar Imam Nawawi suka zo aka yi mai sallah suka tafi kabarinsa suka yi mai addu'a Allah ji kan imamun nawawi Allah ya fi masa Allah ji kansa rahama a cikin wannan littafin nasa da yake gaban ku yace bismillahir rahmanir rahim abin da ya fara riyadu salihin shi ke alhamdulillah alwahid alqahari alaziz alghaffari مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتفسيرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإقامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدعب في طاعته والتأخب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البواري والمحافظة على ذلك مع تغاير الأهوال والأطوار كدوب إلم دك كلمة ذي طيا أكنت دراء مقاليك karatu kenan na gaske yace na gode wa Allah ubangiji kwaya daya marin jayi shine alqaha mabuwayi mai gafara al-azizu wanda ya buwayi kowa in an ce al'aziz babba mai girma kuma ya buwayi kowa al-ghaffar Allah mai gafara wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah shine al-ghaffaru mai yawan gafara wai ba mai gafara ɗaya ba dan karkace in kai ɗaya ka nemi gafara ɗaya zai gaji ko biyu zai gaji a shi al-ghaffaru ne duk wanda ya ta tuba iya tubanka iya karban gafaran Allah mai juya dare akan rana shine mukawwirul laili ala nahari asarinsa Allah ne ce yukawwirul laila ala nahari wa yukawwirun nahara ala laili a cikin suratul zumar takwir a larabci shine idaratu shay'i ala shay'i ka juya wani abu akan wani abu kamar misalin ka daura rawani sai ka juya rawaninka a kanka kaga rawani ne kake juya shi a kanka kokon rawanin to shine sai a ce takwirul imama nade rawanin da juya shi shine takwir to Allah shi ne yake juya dare ya danne rana rana ta danne dare inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya halicci sammai ya halicci kasai ya daidaita akan al'arshi daidaito da ta dace da shi sannan kuma daren nan da yake zuwa yau gobe yau gobe yau gobe yau gobe wa yake juyawa Allah قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه yace ga ya musu idan Allah ya sanya muku dare sarmadan dare ya miƙe ta tafiya ba rana akai ta dare akai ta dare kuna da wani Allah da zai kawo muku rana ba Allah ba man ilahun ghairullah waye kuke da shi bayan Allah da ya isa ya kawo muku rana kuna da shi ku faɗa mana in kuna da shi babu haka kuma in Allah ya sanya muku rana sarmadan in an ce sarmadan ba sai na fasara ba ma'ana sabuddar ce kawai a ta tafiya rana rana rana rana rana rana rana aka yi ta neman dare ya ƙiro akwai wani allah da ya isa akwai wani ɗan adam da ya isa ya kawo muku dare in ba allah ba kuna da wani allah ba shi ba akwai wani bature akwai wani technology akwai wani ɗan adam da ya isa ya kawo muku dare da za ku yi bacci bilailin taskununa fi wan laila libasa wan nahara ma'asha wa ja'alna laila kaza akwai ne kawo muku in ba allah ba ku yadda shi kadai ne ku huta to shine mukawwirul layl ala nahar ya yi wannan ne don ya tunatar da masu zukata da masu gani ma'abuta ƙulu da al'absar don kuma ya sanya masu basira ga masu ƙwaƙwalwa da basira da lura su kula da ƙarfin Allah da juyawan dare da rana kuma shi ubangiji shine allazi aiqada wato min khalqihi man istafahu shine ya farkar da wanda izaba daga cikin halittarsa kaji ya farkar daga bacci wanda ya zaɓa daga cikin halittarsa fa zahadahum fi hadhihi dar ya sa musu gudun wannan duniyar shi imamu nawawi cewa duk wanda Allah ya farkar da shi a wannan duniya to zai sa shi ya guje ta zai ji tsoronta saboda ita tsiyarta ba ta da garanti mutuwan nan da kake gani ba ta sallama ba ruwanta da lafiya ka kalauta iyale ka wallahi ba ruwanta da tsohon ciwonka sai a barka kana da ciwo shekara ashirin wani yana kwance wallahi har bayansa ya fara rubewa amma wani kaga aci shawa kwaya biyu uku yayi kawai je gida ya ce wa matarsa wallahi mura take damuna ya shafa na dole kwanta wallahi bai tashi ba malam mutuwa kenan malam ba ta da garanti ba ruwanta da gidan da ka gina ko motar da kake hawa ko jama'arka ko matsayinka ko iliminka ko malintanka da yawa malam ba su shirya ba kawai sai suka ji sun mutu to imamun nawawi yace godiya ta tabbata ga Allah da ya farkar da wanda ya yi bacci a cikin halittarsa ya sa ya nisanci wannan duniya ji tsoronta wa shagalahum bi muraqabati wa idamati al afkari ya shagaltar da su da bibiyar Allah idan kai Allah ya taimake ka kana bin Allah cikin sha'aninka kuma kana dawwama akan tunani wa mulazamatil itti'adi wal iddikari da lazimtar wa'azuwa da ainihin wato tanadi shine al iddikar kuma da tinawa shine azzikiru ba'da nisyan at-tanabbuh ba'da al-ghafla shine al-iddikar kana fadake kana tanadi ka gode wa Allah wa waffaqahum lid-dabi fi ta'atihi ya datar da su da kokari da aiki wajen neman da'a da bin sa wa ta'ahhubi da shiri lidaril qarari dan gidan tabbata ka san me daril qarar me me daril qarar permanent house kenan gidan tabbata gidan da ba a tafiya malam duniya fa ba ta da bambanci da matafiyi da ya hau motarsa ya ɗau gudurinsa ya je bakin hanya a daji ya tsaya ya tsarki ya alwala ya sallah ya ci abinci ya ƙara gaba haka fa aka ce mu riƙe duniya wannan duniyar da kake ga muke mutuwa a kanta wannan duniyar da bamu yadda mu rasa ta ba wannan duniyar da muke gani kaza in bamu same ta ba kamar mun rasa imani mata tasha ce fa wurin wucewa ba wanda zai dawo a tasha kowa wucewa yake yi to mai hankali shi ne yake ganewa cewa ya zo gidan nan ne fadan shiri duk abin da kaga za ka yi a duniyan nan na neman arziki da rufin asiri ka nemi abin da zai rufa ma asiri ka yi wa Allah bauta duk abin da ka tara a duniya in ba ka yi wa Allah bauta ka yi asara kuma baka dace da zuwa duniya ba wallahi ba za ka gane wannan bayanin nawa ba sai ranar da ka kwanta a kabari suka zo suna tambayan ka suna ce da kai marrabun da ka saba kana ganin titi kana ganin kwalta kana ganin hoto kana ganin kaza kana ganin kaza kana cin kaza kana shan kaza sai ka ganka a cikin wani rami a duhu ka ga wuta halitta a gabanka tana cewa man rabbu wai ubangijinka halittar da baka taba gani ba ta mala'iku to lokacin za ka gane lallai ka yi kuskure da ka bari a duniya ba kai tanadi ba wallahi shi yasa nawawi yace me rabo ne Allah ya taimake shi yayi tanadi dan gidan gobe la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha hiya ad dunya aqallu min al qalil wa ashiquha adallu min al dalil duniya ce ta buka dan kadan mutum bai da wani gidan da zai je ya zauna fa bayan wanda ya gina gidan lahirar da zaka je ka more masa anan ake gina shi yawaita sallah da karatun alkurani da zikiri da cin halal da kyautatawa iyalai da bin iyaye da kyautata alaka da ubangiji da nan ne kake gina wancan gidan da abokinka ya tafi bai dawo ba da matarka ta tafi bata dawo ba da babanka ya tafi bai dawo ba a nan ne za ka yi tanadi ka gina wannan gidan ba ka nafila idan ka yi sallah ba ka yi shigifari ba ka iya ba baka salatin annabi baka so baka sadaka baka baka baka duk abubuwan alheri baka yi ina zaka je ne wai aina tadham kun yi alkawari ne da mala'ikan mutuwa cewa zai barka sai bayan shekara 350 akwai wani wanda wani yarjejeniya da mala'ikan mutuwa cewa ka banni sai na gama digiri sai na gama masters sai na gama aiki a jami'a sai na gama kaza sai na gama kaza wani babban ma'aikaci aka same shi aka ce ranka ya daɗe ya kamata a yi ƙoƙari a koyi karatu ko da 'yar fatiyar nan a iya karantawa sai ce ka bari sai wani ritaya bari sai wani ritaya wallahi malam zafla sai ka yi ritaya mutane nawa suke mutuwa akan kujerarsu suna juya ta wallahi yana buga mulki ana gaishe shi sai an buɗe masa mota pop mutuwa ta zo ta tafi da shi kana mutuwa wani zai ce kujerar kai ke nema wallahi malam duba sarki duk girman sarki a kasar nan yana mutuwa in ba sa ba a ranar da ya mutu ake naɗa wani kuma duk girmansa a ranar da ya mutu ƴaƴansa suke burin ni zan hau ni zan hau kai ba taka ta kare ba san can ka kare dubi matarka da kake hidima da wahala akan ta da me da sauransu kana mutuwa fa da an raba gado an gama komai kalas shikenan wani zai zo yana neman ta kuma ba za ta tausaya maka ba ba za ta yi maka kara ba sai ta je ta sake sabon aure ustaz ka ga masu dariya na malam duk ba su da mata dan ni ban ga mai mata ɗaya ne dariya ba ai wai wato wai wai an gama da su kenan haka duniya take ana gamawa da an binne ka san rabe dan gadon ka wallahi wata ran zuwa za ta yi mata aure sabon aure ta yi guda a a kada mata ana ayyirri kana kwance dalolin da ka bar musu motocin da ka bar musu gidajen da ka bar mata tumunin da ta ci da shi za ta yi amarci ta miƙe kafa ta saka lalle ta yi kwalliya kai kana can kana kwance baka gane duniya bane da ka gane ta da baka yi haka ba imamun nawawi ya ce ya dace wanda Allah ya bashi alhadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar ya azurta ka da ku daina nuna mun ma tsayawa ma zan yi tunda ina magana lahira ai bara ku so ba dole ku ce tsaya wanda yake tanadi akan abin da zai fusatar da Allah ya tabbatar da shi a gidan halaka shine daral bawar wal muhafazati ala zalika kuma ya azurta ka da lazimta duk juyin waina baka manta da wannan ba ma tazayuril ahwali wal atwar duk inda duniya ta juya komun wahala kana bin Allah komun arziki kana bin Allah komun kunci kana bin Allah komun wadata kana bin Allah duk inda aka je kana bin Allah shine ma tazayuril ahwali wal atwar yace bayan Allah da Allah ya musu arziki da wannan sai su gode wa Allah jama'a wannan bayanin da yayi na wannan fargarafin guda daya shine total summary na abin da riyadu salihi ne yake ɗauke da shi gaba ɗaya wannan abin da za mu ta karanta kenan da haka duk wanda ya ga baya so a yi maganar gudun duniya da fuskantar lahira to ya haɗa kayan sa yi gaba abin da za mu ta yi kenan guji duniya a tuba a gyara aiki a gyara lahira amfanin littafin riyadu salihi na gaba ɗaya kenan shi yasa sama suna riyadu salihina الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته